أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتف محمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلب الأقبال فريد داري على الإطلاق حكم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والحمة والصدق واللطف والتوفيق والهداية والرشد بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المعبر والتعد في نزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله يومنا زمان دريد تمانين muna magana akan masail na ijtihadi wani shauci ne ke magana akan maninta da fa asaba walahu ajrani wa maninta da fa asa fa lahu ajrun wahidin sai ya ce ulama'ul usuli sun ce almusibu inda na falahu ajarun kawai almusibu inda na falahu ajarun to yau muna cikin mun shiga cikin almanazil shin menene yake sa a yi ijtihadi wani abu ne shin akwai nassi inda nassi ana ijtihadi inda nasi nassin qur'ani ko hadisin manzala babu ijtihadi ana ijtihadi ne akan hadisi nazili wani abin da aka zo da shi a ciki domin shi qur'ani Allah madaukakin sarki ya gama qur'anin sa daga bakara zuwa nasi babu alif da za a kara babu alif da za a rage an riga an gama amma hukuncin sa shi ma an gama ana fahimta hukuncin qur'ani an gama ba gama ba saboda haka shi hukuncin qur'ani har goben jibin gata yana zuwa har goben jibin gata yana zuwa amma saukan qur'ani zarfu ne da mazarufu shi zarfi shine kaman falon nan ba yadda za a yi falon nan ya karu sai dai a rushe a kara shi amma an gama cika shi wata ilan kawuna daga nan zuwa nan zai gaya maka sha kaza kenan daga nan zuwa nan zai gaya maka sha kaza kenan ba zai rage ba zai karu ba an yi shi an gama zarfu kenan mazaruhu fa mutane nawa yake dauka dakin saboda haka dauka kawai yake ta yi saboda haka kowa zai iya zuwa ya fita kowa ya zo ya fita to haka hukunci yake zuwa ya shiga ya fita amma sabiti sabiti ne wanda mutaharriki mutaharriki ne kuma wanda ya zo ya ce na zauna a gurin wannan zai ce na taba zama a falon na taba zama a falon zai kaga mutane miliyan sai su zauna a falon ya ce to a falon an ce kuma faɗinsa goma sha bakwai ne da sha takwas ya zai iya ɗaukar mutane miliyan misali ya ce a ba lokaci ɗaya bane hakan ne an gane to haka ƙurani yake saboda haka kowane lokaci hukunci zai iya zuwa wanda ba taɓa yin shi baya ba babu shi a baya to amma yanzu za a yi shi saboda haka ya zama hadisi nazili to ya za a yi a mai da shi muhallinsa ta ce to za a mai da shi a muhallinsa ne bi sababin istinbat istinbati ne za a iya ganewa shin abin yana nan a bangaren yana cikin alkur'ani ko yana cikin hadisi saboda haka a hakamu ya bayyana ko ya buya hukuncin da ke cikin addinin musulunci hukunci dubu ɗaya ne ayatul hakam aya da ta yi hukunci a ƙur'ani daga bakar zuwa nashi guda ɗari biyar ne hadisin da ya yi magana akan hukunci hadisi ɗari biyar ne saboda haka dubu ɗaya ne duk wani abu takarari ne sai dai wani ya shiga wani kamar ka ce wa fa'u da amri ilallah la hawla wala quwwata illa billah tawakkaltu ala Allah kaga tawakkal na na ni kalmari na zuwa ga Allah ba ni da ƙarfi ba dabara sai ga Allah an ka lura ai kusan magana ɗaya ce eh na dogara da Allah ai kusan duk magana ɗaya ce to duk irin wa'annan da ga kamar suna maimaita kansu ne kawai amma abu ɗaya sai dai kowanne in ya zo akwai gurin da kuma wannan yake aiki wanda wannan in ya zo sai ai jinkiri misali kamar ya latifu ya latifu ya latifu misali ya mu'udi idan ka buga mu'udi ka buga latifu duk ɗari da ishirin da tara za ka samu latifu ɗari da ishirin da tara zai baka muɗi ɗari da ishirin da tara zai baka to aikin da muɗi yake yi shi latifu yake yi ana fahimta na aikin da latifu yake yi shi ya haɗe har da muɗi muɗi aikinsa yana da tahassusi amma kuma abu ɗaya ne da muɗi da latifu abu ɗaya ne amma wanda ya kira Allah da latifu da wanda ya kira Allah da muhudi to abinda za a ba wa muhudi mai latifu ya fi shi kuma ga shi abu ɗaya ne kuma namban ɗaya ne kuma rauhanin ɗaya ne mala'ikun ɗaya ne kuma an gani to to saboda haka ashe alhajisun nazila za ka yi istinbadi istinbadin sai ka fitar da hukunci kamar yadda yanzu na ce in ka ce mu ɗi zai baka ɗari ishirin da tara kaga na istinbadi kenan ta ɓangaren misali a ɓangaren hisabi saboda ai wani yana cewa ya mudi ya mudi ya mudi ya faɗa amma me yake fahimta da ya mudi ya mai bayarwa to me ya laɗifu ya mai bayarwa da taushi shi laɗifu tana tana tunkuɗe bala'i ne ta samu ka alheri ita kuma mudi za ta iya ja maka alherin ta barka da bala'inka eh da ta barka da bala'inka a baka naira dubu goma a gaban mutane kowa ya gani a turo ɓarawo ya sace a turo ɗan uwanka ya zo ya ce da Allah ba naira dubu ka ce babu ce ɗazu aka ba shi kuɗi kowa yana gani ba duɗufi ciki ba dafa ikira kana faɗan an sace nan ana ganin baka da kirki ko baka isa kai komi ba to amma in ya zo a luɗufi sai ya zo maka ɗan ƙanƙani sai kuma a tsare maka wanda ba halin a ɗauke kuma a sa masa albarka in ka taba sai a ce kana da shi kana da naira dubu ɗari sai a ce ai ka mallaki yafi miliyan saboda duk abin da ka sa hannu zai zama ludufi a ciki kuma bala'i ba zai shiga cikin sa ba irin wannan to wayannan duk suna fita a cikin irin hukunci karatunmu na yau mun yi magana akan mujtahidai yadda suke dacewa da mujtahidai yadda suke kuma kuskure wama in kanatun nazila idan abu nazili ne lami rusfi ha nassan abin ya sauko amma babu nassi ciki lamin Allah wa lamin Rasulullah ba a samu nassin daga Qur'ani ba ba a samu kuma daga hadisi ba shine ma'anar abin la zahiran wala batinan babu a zahiri babu shi a batini fa hada muhabbul mujtahidin to nan ne mu hadan mujtahidai a nan ne musaidai za su su yi magana kamar yadda jiya yaya aka yi wannan ruwa ya zamo halal yaya aka yi coca-cola ya zamo halal yaya aka yi fanta ya zamo halal ya aka yi sabon of ya zamo halal ya aka yi dream ya zamo halal ya aka yi haka haka haka wannan duk wa'annan abubuwan an kawo su ne duk babu su zamanin annabi Muhammad ko akwai su babu saboda haka nazili ne saboda haka ijtihadi ne za a yi ta ce to suwaye suke yi da me ake yi abinda ake yi in ya shiga kaza yana da kaza da me da me ake hadawa ya ake ya ake ya ake sai ga duk Allah ya yarda da abu in Allah ya yarda ce to halal ai shi ne kuma mujtahidi yana da sifofi ne watakila ban sani ba ko shauja ne ya kawo shi a gaba amma mu ji ta yi biya na so mutum ya haddace alkurani sannan ya san tafsirin ayatul ahkam ya san kuma alqur'ani bil qur'an ya san qur'ani bil ma'suri sannan ya san ikhtilafus sahaba saboda haka shi kansa mujtahidi ya kaskashi ne akwai mujtahidi mutlaki akwai mujtahidi muqayyadi mujtahidi mutlaki bayan ya haddace alkur'ani ya haddace tafsirin alkur'ani da alkur'ani ya haddace tafsirin alkur'ani bila ahadisi sannan ya san ikhtilafu sahaba sannan ya san mazahibun nan kowanne ya san gunda zai fitar da dalilansa sannan ya haddace hadisi aƙalla dubu ɗari uku aƙalla dubu ɗari uku wasu ka ce a mujtahidi mutlaki kenan kamar irin su maliku bin anas duk sun san wa'annan ga baki daya to daga nan ne shine in aka zo aka yi wani abu sai su shafa su shafa su shafa ya ce baya cikin alkur'ani sai in aka yi sai su shafa su shafa ya ce baya cikin hadisin annabi muhammad sai ce to shikenan sai su fito da ce to in abu ya zamo haka to da me yi su kuma su duba babin da za a haɗa shi da shi ta nan ne wannan shine siffar mujtahidi wasu ka ce a hadisi dubu ɗari sai aka ce ai mujtahidan akwai mutsalaki akwai muƙayyadi muƙayyadi shine mujtahidi ne wanda yake da hadisi dubu ɗari a kansa amma bincikensa ya haddace alƙur'ani dole ya haddace tafsirin alƙur'ani da alƙur'ani ya san alƙur'ani bil ma'asuri ya san wasu abu na sahabban annabi ya san da itilafin sahaba ya san kuma abin da aka itilafi a kansa wanda aka zo in malamai sun ce kaza an yi itilafi a kansa to wannan shine duk ana kiran su mujtahidai amma wannan muqayyadi wannan mutlaqi mutlaqi shine babba muqayyadi shine wanda yake biye da wayancan amin fa fi hadha najilatu a wannan najila wash baiha da makamancinsa kullum mujtahidin musibun shine maganan farko kowane mai ijtihadi yana dacewa yanzu misali muna watan azumin ramadan shikenan sai kawai ko gana ebi ruwa a karam kallawa me yasa ka sha yace wallahi haka ne kawai haka ne kawai eh azumin kafara wal qada'u me yasa ka sha ruwa ce wala ko ciwon kai ne da yake kama ni sai na ji alaman sa to in ban sha wannan ruwan ba ciwon kan ya kama ni bana shiga ya ci ce karama daya kaga bai kama shi ba amma yana ganin zai kama shi ya ji alama saboda haka ya sha in bai sha ba zai kama in ya kama shi zai jefar da shi an gane kamar yadda ya faru a zamanin manzala yana cikin waɓa malik wanda tijo ya yi kizda matarsa da wata ramadana ka'abu shi ma ya kizda matan shi da wata ramadana manzala ya ce ka'abu ya sake azumi shi kuma wannan ba komai kuma duk kis ne an fahimta? duk kis ne to a yana da fitar da hukuncin an yi adalci wannan musulmi wannan ma musulmi ya yi kis da mata an ce saki azumi wannan ma ya yi kis da mata an ce kare saki me adalci to wannan to hadis kenan abin da za a duba kenan sai a ce wannan yana da garizi na sha'awa ba dole ba ne ya mallaki kansa zai iya yin mazi wannan kuma ba zai yi ba shi ne hukuncin amma a zahirin aikin ai abu ɗaya ne kajin da hukuncin ke fita to ma dama mutum bai san wa'annan ba to ba zai iya komi ba duk abin da ya gan shi zai mara hukunci da abin da ya gani ne ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba eh Allah ke yi. To mahaɗul musif ɗin kenan. Walaysa li ahadin an yaqul a cikin mutahidin ba halin ɗaya ya ce idan wannan ya hukuncin sa wancan ya hukuncin sa kada ce a kai naka ba daidai bane na wani daidai a'a ya ce a haɗa al gairu was sawabu indi gairi ayo duk wanda bai ba abin da na faɗa ba abin da na faɗa ba shi ya faɗa ba to ya kuskure babu wannan a kai dai faɗa abin da ka sani eh domin addinin a karɓi wato idan mutum yana research a addinin in aka barka aka buɗa maka wani abu sai ga ba za kawai da ci gulusun Allah domin idan wani sahabi da ya tafi ya tafi a cikin alfawar wannan jan na taɓa nuna muku ya ce kullu salama min ahadikum sadaqatun kullu salama min ahadikum sadaqatun yanzu wannan daga wani gari suka taso kafin su zo wani abu ya taba su a hanya wallahi faci in motar ka ta yi da kan kare maka zunubin shekara daya ciwon kai za kan kare maka zunubin shekara ɗaya zazzabi mura za kan kare maka zunubin shekara ɗaya to in haka ne zunubin nawa kai kana ina to idan ka bar wa innan kar da baki da za ka ce ka dawo kai kuma ɗan ɗariƙar tijaniya ne a ƙaidan ɗariƙar tijaniya idan za ka karanta wannan lazimin da safi alkawarin Allah ne daga safiya har yamma ba za rubuta maka zunubi ba ko da ɗaya idan kai lazimin la'asar alkawarin Allah ne daga la'asar har gari yawa ba za rubuta maka zunubi ko ɗaya ba idan ka zo ka karanta wazifa kana cikin ramin ubangiji an yanke yanke za ka ga cikin yan ɗarika da yawa ba san ɗarika ba a ƙa'ida idan mutum ya yi wannan shin zai yi rashin lafiya ka ce wa rashin lafiyarsa Allah ya sa kafara ne? To wani kafara, wani zunubi ya yi? In dai maganan nan ka yarda daga manzan Allah gaskiya ne, kuma duk abin da shaudan ya zo da shi daga manzan Allah gaskiya ne. To ta yana mutum samu zunubi. Shi ne dalilin da ka ji mutum in dai a tsarika ne kai rashin lafiya ce Allah ya sa taraki ne, ba Allah ya sa kafara ba ne. wannan ya faru ma salisu babba Allah ya saka masa alheri lokacin rasul malam babba ya zo sai malam ma'azu sufi sai ya zo sai daga hannu a gaban shi abin fata zai abu sai malam ta zo babba ya buge hannu ce me za ka yi sai ce Allah ji kan baban kai ce da ya laifin ne wannan zo ne ya ce da ya laifin ne ya ce Allah ji kan babanka ya ce da ya laifin ne ya ce ya shekara sittin yana karanta wazifa ka zo kana mana maganar zunubi ya ce haka ne ba shi mu je faɗi tarin mu daina ba a gaban shi abul batai ya za ka yi ka yi istighfari safiya da yammaci kuma ce kana da zunubi ta ina amma abin da ya sa ba a sakan shi saboda mahaukatan cikin mu kar mutum ya rike ya je ya ce ba zai sallah ba a ta wannan kuma ba shi ne ba wannan min fadlillahi ne in ka riga ka shiga shin dan sarki shi ya san baban shi sarki ne ba dai kawai tsintan kansa ya ganshi a gidan ba dan mai kuɗi ya dama shi ya zaba baban shi zama mai kuɗi dan malami shi ya zaba dan wali shi ya zaba ba zaban masa akai ba to in ka shiga cikin wannan kuma sai ka toza ta gida to abin da ba a so kenan abin da ba a so kenan tun da aka yi maka rufin asiri yau wani yana zuwa duniya sunan shi biloniya ba miloniya ba to ga munan muna tafa fataka ba ka da dubu ɗari kuma kullum kana neman misali shi kuma yanzu yana zuwa duniya zama biloniya shi ya zaɓa ko an yi to a tun da ya fito cikin wannan to duk wanda ya fito cikin ɗari za'i ne shi ya sa sa'iƙun sa'ada ya suƙun nasu ila hadi ila hadarati mai korowan arziki shi yake koro mutane zuwa cikin wannan hadaran shine shine shine ɗariƙa to in kana da wannan to ta ina kake da zunubi in dai za ka rike abin da shojja ne faɗa da kuma ka koma sharaɗin da ka dawo ai me sharaɗin sallah jami'i kiyaye kaza kiyaye kaza kiyaye kaza ba gaya maka ba saboda haka karatun mu na ranar shin ka taɓa ganin mutum ya haifi rakuni ka taɓa ganin jaka ta haifi mutum saboda wannan shine asalin abin da ya kamata mutum ya mai da hankalinsa mutum ne yake haihuwar mutum jaka yake haifan jaka wannan ya haifi jari kuma Allah maɗaukakin sarki abin da ya faɗa ya ce da raƙumi da akuyoyi da tumaki Allah ne ke saukar da su daga sama daga sama kuma daga sama aka sauko da su amma kuma kuma mun sani in ka in ka in kana da cinkiya da bunsuru a gidanka suke haihuwa amma Allah ya ce daga sama to ya za mu yi mu gane kuma ga nassin Qur'ani ne kai ta isa kace ƙarya ne wa'innan ulumu shine zai zo ya warware maka kowane gurin aka zo ya warware maka sai ka gani to ka zama malamin abin kenan kaga daga nan kuma sai ka fasa karatun sai ka gane a jikin dan adam ma ga yadda abin yake kasancewa Allah ka ba mu ilimi mai albarka na'am na'am la yi fasu da yi zambu haka ne ba ai kowane yana zaman sa ne idza qulta lan tazni fa qala mujibatu wujuduka zambun la yukasfi zambu idan ka ce baka zunubi ai wannan an faɗa maka min fadlillahi ne nan kuma faɗan ka kana tawaye ne yanzu duk wanda ya saba wa Allah Allah ne ce saba amma wa ya rubuta wallahu halakakum to idan ka ce wa Allah ba dan Allah ya rubuta ba na yi to mutum zai cika ne shi halaka amma Allah ka hana na yi sai a ce a yafe mishi adabu ake nema ana adabu shi ne ke bambancewa abun yawwa amma ya yarda ya yi amma ubangiji ka hana to kuma taurin kaina ya kai ni na yi Allah ka yafe mana ce irin ka nake so shine laulan tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum wa ja'u bi qaumin ghayrikum ai in ka tafi a addinin sai ka ga bayan ma gaba ne gaban ma baya ne in ka ce ba za ka yi zanubi ba to ka ka allantar da kanka kenan duk wanda ya ce ba zai yi zanubi ba idza kunta linsu faqala mujibatun wujuduka zamu samuwan kan ma zanubi ne to ka ganka eh to kai kai kanka to shi kansu zanubi ne la yuqasu bihi zambu ba yi kiyashi da shi cikin zanubi haka abubuwan suke an gane walaysa li ahadin an yaqula ahda la ghayru was-sawabi indi haramun alai haza haramun ne mutum ya faɗi haka li Allah ya zama alai tabalilul ulama ka gani ko dan saboda kari kari ya zamo tabalilul ulama ya dinga wofantar da malamai ya mai da su jahilai shine kawai malami summa innal mujtahidin su mujtahidai an yakuna mujtahidin minhum man kana ala sharti ka gani an yakuna al mujtahid mujtahidi ya kasance daga cikin su man kana ala shartihi lahu ma'arifatin ya zamo sharaɗinsa ya san binususul kitabi wa sunnati ya san kaga yanzu akwai wani gwani murtala a Kano da yace alif lam ha alif alif lam da yayi haka rai min da yayi dal lam lam lallan ha kuri alif ra haka da haka dai sauki alquran daga bakara zuwa nasu da harafi da harafi kuma da sauri kuma wani lokaci kuma bayan ya ja shi haka dungunsa sai zo kuma ja shi da wasali alif da fata shine a lamun da fata shine ya lamun ya da dauri ha da haka min jaye da da wallahi haka kuma malam da sauri fa yana dauka daga bakar zuwa nashi eh daga bakar zuwa nashi kuma yana cikin wayoyi to ne wayan malam malam Ibrahim ya turo ma ka ji karatun kai kanka in ka ji dole sai ka sara to don wanda yazo yake ce masa alhamdulillah rabbil alamin arhaman rahim maliki yawmid din ya kana da yamin da ina tara alimin bai da shi da wancan waye malami ko ba ka bane eh da shi da wancan waye malami to duk irin wayannan akwai su to kaga a babul ijtihad wal istinbabat kaga shi yana istinbabi ne amma ba a ahkamu ba sai dai qira'atu duk abubuwan da qur'ani zai zai masa umarni kuma sai ya ji a wajen wani malami saboda haka shi almajiri ne amma a nan shi gangaren ne bai in kuma aka ja da shi za a sha wahala marhaba marhaba marhaba yara wannan ne Lale. Wa alaikun salam. Marhaba. Kawo shi na, kawo shi na, kawo shi na. Sau da yanzu sawan lokal. Lale. Ana zai na yanka da manyan kaya. Ai, sun yi an shi. Salamu alaikum. Alhamdulillah. Ya hidima. Alhamdulillah. Allah ya ƙara iya. Alhamdulillah. Eh haka ne matar Buhari. Allah. Wallahi. Je ne ko? Eh je. Allah. Eh. Allah ya cika. Amin da nabi. Amin ka kira mun fara karatu. Eh to da karfin ka yi karfi kuma sai ka zo ana karatu. Na ga kiran gashi yanzu nan na yi haka ce na kuma da gaske Allah.
ni ya ci magana sama sama ne eh gaskiya ne wani tamba aka ce wai ba a ci ba matar buhari ne Allah Eh.
Allah ji kan Amin, amin.
Allah ya masa rahama amin da annabi Allah ya sa aljanna amin da annabi ibrahim na gajiya alhamdulillah adallah labarin malam Allah ya sha alhamdulillah yawa za mu iya ƙara sago za mu iya ƙara sago a yi na ganin sun dana wannan hidimar eh na da wata musamman a- haka eh insha Allah Yana- jama'a ina kwana
نعم آه أن يكون المجتهد منهم من كان على شرطه له معرفة من نصوص الكتاب والسنة كذا دول سي أنسان السنة الشين الكتاب والسنة القرآن والحديث كذا وله معرفة بالإلال سننكم يسن إلال التي وقال لكم لأجلها me yasa ake yin hukunci sai a ce dalili kaza ne shi kulli nassin a kowane nassi sai ka san haka shi kaga siffan mujahid da kake magana wa arfa illat jami'at bain al hadis hadisati kuma ya san illa wanda ya hada tsakanin abin da ya faru wa bainan nas da nassi allati awrada alai wanda ya kawo dan kansa hada shar'ul mujtahid wannan shar'i na mujtahidi allati naqulu bihi wanda zamu faɗa a dunkule inna kullu mujtahid wannan dukkan wani mujtahidi musibun in ya san wannan zai dace la gairu ba wani wannan ba zai kai hakan ba in aka ce kaga farko an yakuna al-mujtahid minhum man kana ala sharti ilahu ma'rifatan bi nusus al-kitab wa sunnati haddace al-qur'ani sanin abubuwa as-sunna haddace a hadisu rasul sallallahu alaihi wasallama sannan ma'rifatul ilal waqiyya dafa ta faru shine al-ilal wanda ta ta ta abku duk wayannan sai ka sani la kullu qa'ilin bil ilmi ba dan mutum yana magana a cikin ilimi sunan shi mujtahidi ba la kullu qa'ilin fil ilmi fa inna aktsaruhum mafiya yawa zaka ga mutum yana magana cikin ilimi kamar yadda yana ce kaga ga wanda yake karanta alqur'ani da alifun lamun ha'un mimun dalun zai iya sauka daga bakar zuwa nasi amma ba za ka ce masa mujtahidi ba saboda wani abu ya sani tahsisi shi ne bangare wani abu ya sani kawai yawa fa inna aktsaruhum la yadri iradul hawadis da yawa ba su san menene dalilin faruwan kaza ba meye dalilin abu kaza ya zo da kaza ya zo da me ya kamata a haɗa shi ala nususi sayya a mai da shi kan nasi ingantacce wala ilmun lahu bil illati kuma bai san ilimi na illa ba aljami'atu bainahuma wanda ya haɗa tsakani misali an idan kaman akwai akwai bangaren ulumu da ba za a yi magana haka haka ko ni ba zan yi magana kansa ba saboda in wani ya riƙe zai ɓace zai ɓace saboda zai ce ya ji a bakina to amma ni ina da masanid zan iya tabbatar da abin da ko ta wani hujja amma shi ba zai iya ba to da wani zai ɗauka to shi kuma addini yana buƙatan in ka yi kaza me dalilin ka saboda kaza ne to in ba za ka iya nassantar da abin kamar haka ba to ba za a samu abin da ake nufi ba fa misali hada al-akhir na wannan na ƙarshe huwa ladhi yaqulu bi sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzo Allah yake faɗa fi hadisin inna Allah la yaqbilu ilman intiza'an Allah baya karban ilimi ya zari a lakin ya qabiluhu bi qabdil ulama yana karban sa ne da mutuwan malamai baka taɓa samun wannan mutum da malami ne yanzu ya zama jahili ba baya yiwa da malami ne yanzu jahili a da wannan mai mulki ne yanzu an sauke shi da wannan Uh, mai kuɗi ne yanzu ya zama talaka da wannan kal- wannan duk akwai shi amma da wannan malami ne yanzu jahili ne babu wannan babu kawai abin da za a yi inna allaha la yaqbilu ilman intiza minan nashi ba cirewa kamar da ake cire mulki ko a cire kuɗi a gidan mutane ba haka ake yi ba a lakin ya qadulu bi qabdul ulama kawai sai a ce ka tafi lahira shi kenan ka zama babu ya to an cire ilimin yawa wani bangare kaza shi ya sani ya ce ya tafi lahira sai ya ce yanzu a garin ba mai wannan bangaren eh wani da- eh, a bangaren ilimin tasawuf babu kaman shi sai ya ce ya tafi lahira yanzu koyo ake yi wani ba wanda ya kashi a fiqh sai ya ce ya tafi lahira haka ake yi haka Allah ke cewa ya qabilu ilma bi qabdil ulama yana karban ilimin ne da karban kulluma mata alimun zahaba bi ma ma'ahu duk lokacin da malami ya rasu to ya tafi da abin da ya zo da shi eh eh, kamar yanzu malam na annabi kaga duk cikin mu a garin nan kaf gaba ke daya akan abin da ya shafi nahau da sauran babu wanda ya kai shi babu duk cikin mu gabaki ɗaya mu duk cikin mu kaf gabaki ɗaya wanda muka yi karatu babu kaman shi abinda Allah ya bashi Eh, domin shi yana kwance wurudu suke zuwa dan a cikin abin da ya shafi mizanu mizanu shayar sai da ya ƙara mata abawabu babi goma sha shida amma shi sai da ya ƙara mata babi sai da ya ƙaro mata kuma ya fito ya sa kuma ya kawo mizanin sa ya dora kuma ya ya hau eh ya hau to kaga wannan kyauta ce ta Allah eh kyauta ce ta Allah to akwai akwai bangaren da yake da shi wanda a yanzu dai duk cikin mu ba wanda yake da wannan bangaren ba wanda yake da shi shi kadai Allah ya masa tasiri da shi eh to haka abubuwan suke gudana to kowa akwai wani abin da aka ware ka kuma kai kuma ka saka kai wanda wani kuma in ya zo gurin sai ya zama maka almajiri dole haka abubuwan suke gudana Allah ka Allah ka fahimtar da mu hatta idza lam yaqa aliman har in babu wani malami ittakaza nasu ru'asa juhala sai mutane kuma sai su duba wanda suke ganin malamai ne amma kuma jahilai ne fasa'alu sai su tambaye su kuma ga son jahilai ne fa'abtu bi gairi ilimin su kuma tunda sun riga sun ɗaura rawani su kuma su ba da fatawa ba tare da ilimi ba dan kar a ce su jahilai ne ana tambayar su kawai in suka yi kwance kwance kawai su ba da amsa da tunani yawwa to fa'abtu bi gairi ilimin fa ballu wa aballu sai suka bace kuma suka batar su wanda suka yi gadara da su sun karɓi fatawa daga wajen malamai su sun bata kuma wanda suka yi fatawan su kuma sun batar da su Allah ya kiyaye mu wal qismu alladhi dhakarnahu akhiran ismin da muka ambata a ƙarshe ko huwa al murad bi akhir al hadith shi muke nufi da ƙarshen hadisin waladhi yashhadu li qism al awwali wanda kuma zai tabbatar maka na farko wa wala musayyid sa'i wanda ya karanta alqur'ani ya san hadisi ya san ilal ya san hawadisu to wannan shi ake nufi malami alladhi dhakarna shuruɗahu awwalan huwa qawlu sallallahu alaihi wasallama shine abinda manzo Allah yake faɗa wa ma ashkala alaikum min shay'in in wani abu ya rikice muku faruddu ila Allah wa ila ulul ilmi kuma da shi wajen Allah wa ila ulul ilmi kuma da shi kuma wajen ma'abuta ilimi min ba'di wanda su zo bayana kama ya khabirukum bi ta'wilihi kama yanda suke ba ku labarin ga abin da ake nufi da kaza in kun ji kaza ga abin da ake nufi da kaza in kun ji kaza ga abin da ake nufi da kaza misali an ce kalma ce guda ɗaya amma ya za a yi ba tawili mutane su zauna lafiya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allah- la'ana la'ana almutahallila wal muta almutahallilu wal mutahallala lahu Allah ya tsinewa la'ana Allah ya tsine malam ma la'anan nan kaga la'ana in aka ce la'ana Allah ya tsine to kuma akwai la'ana katala ne Allah ya kashe kaman kutila ashabul uhdud Allah ya tsine wa shine kutila na kaga kutila yana zuwa la'ana la'ana kuma yana zuwa fasadu yana zuwa ibtalu yana zuwa kuma asima to kaga tawilat shi maliku yace la'ana da manzo Allah yake nufi fasadan nikahu wanda ya aure a taisul musta'a matarka ce aka sake ta ko ka sake ta da ka sake ta sai ka je ka nemo wani miji dan ya aure ta ya sako maka ka dawo sai maliku ya ce la'ana manzo Allah yana nufin fasadan nikahu auren ya ɓaci shafi'i sai ya ce asima ya yi zunubi. An fahimta? Kuma kana ɗaya ce, kuma haka tsafa suke tafiya a duniya ga baki ɗaya. To kaga, ashe kai ma waye ulul ilimin ba ji kai ma yi haɗiyar kun bi tawilihi, saboda su faɗa maka tawilin ga yadda ake nufi, wanda ka tsaya a kai shi kenan. kaga kana da dalili wa kama qala ta'ala fi ayati sariha kamar yadda ubangiji ya faɗa aya bayyananniya walau ruddu ila rasuli da in abu ya rikice muku da ku dawo da shi ila rasuli zuwa ga manzo Allah wa ila ulil amri minhum su ne malamai din la alimahu allazina yastanbiqunahu minhum allazina yastanbiduna kaga istinbadi kenan masu ciro a hakamu in aka zo aka ce manzon Allah ya ce kaza sai a dubi kalma to me ka fahimci kalma da manzon Allah ya ce kaza kalman kamar yadda ranar nake cewa yadda ubangiji yake cewa azani la yankihu illa zaniyata azani la yankihu illa zaniyata a fasarar larabci dan dukurkuri irin namu wanda bai da malami sai ce mazinaci baya aure ce mazinaciya bai ka isa in dai kana zina to matar ka ma mazinaciya don da ka aura to in ko abin ya tafi akan haka ƙur'ani zai zamo an kama shi da laifi domin ana samun namiji mazinaci matar ba mazinaciya ba ana samun matar mutum mazinaciya amma namijin ba mazinaci ba saboda haka to me ake nufi da layan kihu illa zani a zani layan kihu illa zaniya sai ya ce to ai an yi amfani ne da loga a zani layan kihu illa zaniyata mazinaci baya zina sai da mazinaciya kaga wannan shi ne fi daidai mazinaci baya zina sai da mazinaciya amma baya aure ka ɗauke shi akan aure mazinaci baya aure sai dai matar shi za ta zama mazinaciya duk mazinaci ba gaskiya bane ba gaskiya bane to kaga kenan za ci za ci garin Qur'ani to kuma ba za ci ba an fahimta to istinbadi shine la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum masu istinbadi kenan in suka tafi suka tafi suka ce to in an tafi akan haka to kenan qur'ani zai an an za a samu gyara tunda ana samun miji ba mazinaci ba mata mazinaci ana samun mata mazinaci miji ba mazinaci ba to kaga alladhina yastanbituna kenan shine wa ila ulil amri minhum eh fal'aya wal hadisi shahida ne wannan aya da hadisi sun ba da shaida lissatul istinbati ingancin istinbati wal ijma'ul muhaqqiqina ala mas'alatin wahida da kuma ijma'in muhaqqiqina ala mas'ala guda daya man halafaha wanda ya saba da wannan haraja an al ijma'i ahli al islam ya fita daga ijma'i na ahli al islam waya qauluhum shine fadin su la tahalul ard an waliyin ƙasa ba a taɓa zama babu wani waliyi ba, imma ƙa'imun laibi hujjatin fidinihi, babu annabi to akwai wanda kuma yake ba da hukuncin Allah, wanda duk abin da ake nema wajen shi za a zo. E, ba a taɓa samun ƙasa ta zauna in babu annabi to akwai wanda zai tsaya a matsayin annabi wakilin Allah ne, wali sunansa. Imma ƙa'imun laibi hujjatin fidinihi, wai ma madfu'an bihi bala'an an halikihi. Ko ya dinga tunkuɗe muku duk wani abin da ya zo ko kuma in bala'i ya zo shi kadai ya ɗauki bala'in wuta ce ta ƙona shi saboda ku duk wali ai ashaddun nasa bala'an al'anbiya usumma al'amsalu al'amsalu fal amsalu shi girman ka a wajen Allah a dora maka bala'i kamar nauyin garin nan ka ɗauke kuma ka yi shiru ba za ka kai ƙaran shi ba amma in aka zo aka taɓa ka ce ga muna ne ya jike ce wallahi muna ta maganin kaman ba ma yi eh ga muna eh ko zan mutu ne ma yanzu ban sani ba kaza kaza tun kwana kaza kenan an yi maganin ba abin da yake faruwa malam ka dinga cewa alhamdulillah wani alhamdulillah ga gaskiya na faɗa muku ga yanda ni na san abin da nake ji to ai ka san ba yi nisa ba cikin Allah amma wanda ya yi nisa a wajen Allah ya jike ce alhamdulillah yana dafuwa ya jike alhamdulillah ai mun gode wa Allah ma da ya zaɓe mu ya sa mana wannan cuta domin ba da in Allah baya son ka ba zai sa maka irin wannan ba ta yi daidai da wancan haka shi ba girma ba ne ba ƙatanci ba ne a yarda da sirrin Allah shi ne to wannan duk akwai irin wannan Allah ka ba mu iya ɗauka summa inna hadha allazi wa qa'imun lillahi wannan wanda yake tsayawa lillahi cikin Allah zai hujjatin fili ne da hujja cikin hadis ta sa ilmuhu kaga ilimin sa ya abu da yake fi ma'rifatin nususil qat'iyya ya yarda akwai abin da Allah yake nufi da shi na taba gaya muku akwai matar da ta yi ta bi mijinta bi ya kai bi wata rana ya ce yana buƙatar ruwa mai ɗumi ta je garin dafa ruwa mai ɗumin har yayi bacci ta zo ta ta rike ruwan a kusa da shi yana bacci tana tsoron bata ta da shi ba har ya farka ya ganta ya ce "Ah, wance me kike yi har yanzu baki kwanta ba take kai kace kana son ruwa mai ɗumi shine na je na kawo maka sai na zo na samu kuma kayi bacci to sai na ji kunyan in ta da kai karɓa ta maka bacci ta tamma bururiki lallai biye ki ta cika saboda haka ki faɗi duk abin da kike so yau zan miki tace ka sake ni ya ce "Ah, sai ki kuma ya ce kwarai ai ban da wannan tace ai baka yi istisnai ba tace ita kuma sai da an yi saki hankali ya tashi ya yi lallamin duniyar na tace ai wallahi kuma sakin nan sai an yi shi sai ai shi ba wannan yake ne ba tace ai baka faɗa ba to a tashi a je wajen malami an tashi za a fita sai kafan shi zani sai ya faɗi sai ya kare tace yanzu zan zauna da kai yaya da haƙurin da na baki da ke ta ce ai da tun da nake da kai ban taɓa ganin kayan rashin lafiya ban dan san Allah ba ya son ka amma tun da ya karya ka na san ka shiga cikin zubin sa kaga abun ai akasi ne shi yanzu mutum wanda yake gani dan duniya ana ba shi kuɗi sai ce to ai Allah ne yana yake son shi idan ya ce wallahi kaga saboda ni a wajen Allah ma yadda wallahi ayana ma ba sa ba sa ciwo mata na ma ba sa ciwo to duk sai ya ga kamar cewa wannan shine soyayyar Allah ba haka bane sai na rasulullahi a- a sulhu daidiya yana ƙarshen shajara faja al-arabi wani balarabe sai zai ce manzo Allah ya rasulullahi ga wata yata zan baka ita wannan yar ya rasulullahi ma ahsana Allah ya mata zubin kyau Allah ya mata zubin haƙuri kuma tun da take ya rasulullahi ba ta taɓa yin rashin lafiya ba ya ce ta mata yarka ba Allah ba ya san ta eh duk abin da ya faɗan annabi ya- da ya faɗi cewa tun da take ba ta taɓa yin rashin lafiya ba Allah ya ce ba irin mata da bane taɓa da ita wannan matan yan duniya ne Eh, rashin lafiya kaga a zahiri dai ai mutum yana ganin ya- ya ci to kuma a wajen Allah ba haka bane in ka ga ba wani abin da yake samun ka ba komai ai ka tuni kanka kuma shi yasa daga safiya zuwa yammaci baka ga abin da ya bata maka rai baka ga wani abu ya taba ka direct ko indirect ba to sai ka fara kuma kuka wajen ubangiji yau laifin ne kai ba a saka a cikin makusanta ba idza ahabba Allahu abdan ittalahu liyasma'a tadarruahu idan Allah yana son mutum to sai ya jarabce ka saboda ya tana ya rabbi ya rabbi to ai wannan ya rabbi ya rabbi rike carbin nan da fama kuɗi ya ki zuwa kana neman ya zo wani kaza bala'i kaza wannan shi Allah kuma abin da yake so kenan liyas ma a tadarru ala abdihi to anan bawa ya gane me ake nufi da shi kenan shi sufanci bil aksi haka juyawa yake ba yasa ba yadda za ka yi ka ga sufaye sun faɗa wa duniya gaba ɗaya ba zai yi ba ba zai yi ba ko sun je za a dawo da su za a dawo da su za a sa ɗaya ya raba kafa yana duniya yana lahira suci ne mai kuɗi amma in aka yi aka sai a taɓo shi in ya bugu ya bugu ya bugu sai ya dawo wajen Allah in ya dawo sai a masa saiti sai ya tafi sai a sake bugu sai ya dawo sai a masa saiti da haka zai tafi shi yasa Abdurrahman bin Aufin shine akhir man yadkhul jannat min ashabi Rasulillahi habawa Abdurrahman bin Aufin a cikin sahabban manzo Allah shine karshen masu shiga aljanna kuma da jinci da da ja da gindi ka duba da aikin alheri saboda duniyar da aka saka masa an fahimta to wa'annan ake son ka san hawadisu ilal amma dan adam yake so a bashi kuɗi yawa malala gashin tunki yake cewa ko ya ce a baka europe a a dala a pounds eh nigerian kuɗi ai nigerian money ai a bashi kawai a baka wani ya tambaye shi a gidan tv yanzu da za a ce eh, a baka kuɗi eh, dan dan gwace ya baka kuɗi me zaka ce eh haka ya dare zaman ke cap ai zan ci a karɓo kuɗin gaba da na ɗan gwatan ya ba shi. Eh, ka- Wato, in aka gwada wannan duk ilimi ne zai dinga fita ka gane mutane. Kuma da yadda yake faɗan, kana son kawo ka tashi watakila bai taɓa duk rike miliyan miliyan goma ba sai ka zo man da miliyan ɗari a cikin buhu goshin magariba sai a yana ina yake ina gida kana gida in ya zo ya zauna sai ka din- a dinga shigowa da shi a dinga shigowa da shi a dinga shigowa da shi a dinga shigowa da shi me ya ce a matsa da yanzu ba in aka gama ce wannan naka ne rubuta an turo ne a baka kafin gari ya waye ko ya mutu ko ya haukace wallahi zai haukace ko ya mutu ko ya haukace amma wallahi ba zai kai ba eh ko ko a kama shi kuji yana ihu aka ce yaye ce barayi da su suka yi a ɗazun kuma lafiyar su kalau to amma kuma yanzu ya haukace to amma kuma yana cewa a bashi abin da daga nan zaka gane duniya fitina ce kawai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya fahimtar da mu Allah ya mayar da soyayyar mu da ma'arifar mu cikin manzo Allah shine kawai zaka zauna lafiya eh duk abin da aka cusa maka yi ka dauka kuma ka zauna daram eh kuma ka zauna lafiya Allah kai mana na'am suma ina hada ladhi wa qaim bi wujud ko haka ne haka ne haka ne kadi ta sa ilmuhu ilmin sai zama yana buɗuwa fi ma'rifatin nususul kafayya ala tilaji asnajiha ko ta wani bangare kitaban wasu sunnatan aka za su zo wa nasiyan wa mansukhan wanda aka soke ko wanda za a soke wanda nasihi da mansuhi wa harfa da illata ya san illa fi kulli nassin a cikin kowane nassi allati ya sababul hukumi wanda shi yasa aka yi hukunci fi zalikan nassi wa adahu Allah ta'ala Allah kuma ya bashi min quwwatin nurul ilahi ƙarfi na haske na ubangiji wanda zai goyi wajensa ma law arat alayhi alf mas'alatin fil waqti wanda da za a bijiro man da mas'ala dubu a lokaci daya kullan la nassan fihi kowace tambaya babu nassi ciki la warada kullu mas'alatin ala nassiha kowace mas'ala zai dawo mata da nassinta kaza kaza wannan na taba gani lokacin da nake karatun ruhul adabi da farkon nan kowane baiti ɗaya in aka ja sai na ga nassin hadisin da shehu ibrahim ya dogara da shi wallahi kowane baiti in aka ja inda za a tambaye ni zan ce ga hadisin da yake tare da shi da nassin qur'ani da hadisi haka aka yi karatun wannan dalilin ne ma sai shi'uri na nake zaton zan yi sharhan ruhul adabi har na fara har inyas da malam da inyas da malam ali sun fara rubutawa kowane had- kowane baiti sai ji ga hadisi ga nasi ga hadisi ga nasi inda za tambaye ni kawai a zan ce kaza ne shebram yana ya dogara da hadisi kaza ko hadisi kaza ya bada wannan nasin qur'ani kaza ya bada wannan in ya ce an rubuta ya fi na baiti kusan ashirin da wani abu kwarai na ji to abokina shoman kabiru kadan shi ya tsara yana yin yana yin sharhar ruhul alabi wannan ne na ji kunya na daina eh domin na tambaye shi ya ce ai ya yi nisa a lokacin yana sifili na biyu sai na ce to in na zo na yi ya yi bai yi ba ba zai kawai can sai na ji wari biyu yana mun haka haka sai kyale amma da hannayen yanzu rubuta shara to haka za ka ji wurudun abin yana zuwa kawai gashi nan daga ya faɗa fa sai da hadisi ga nassin qur'ani haka haka to nurul ilahiyya ne ke sauka a cikin mutum a lokacin da ake son a yi aiki da kai sai ba karatun mutum bane ba wai zuzurutun karatu bane wariji ne ke zuwa Wa- shi jikin dan adam o, kam mazauni ne na, na, na mazauni ne na yardan ubangiji idan ka gyara shi ka kiyaye haramun ka kiyaye ƙarya ka kiyaye zalunci ka kiyaye hasada ka kiyaye girman kai ka kiyaye ujubu ka kiyaye riya ka duba duk wani abu kana ganewa daga Allah yake zuwa to a lokacin guri ya tsarkaka zuciya ta fara tsarkaka to za a iya turo maka kayan aiki na ubangiji ilahiya kuma za ka yi ta aiki da shi in duniya za su haɗu a lokacin da su tsire ka za su yi abu. ba za su iya ba saboda ka fara zama almajirin Allah an fahimta to haka abubuwan suke saboda haka gyaran zuciya ba abin da ya kai shi dama idza salahat wa idza fasadat ala wahiya Allah ke yi kullun la nasala la urada kullu mas'alatin ala nafsi allati yaqumu al-hukm minhu za a kafa ka hukuncin da aka sauka kanta bil illati al-jani'at bainahuma da illa wanda ya hada wa yu'rafu hadha kulluhu ala tamami kuma duk inda ka je ka aje ba wani su malamai idan mutum ya tafi a wajen Allah idan ka rubuta littafi ka kawo ba wai yana dubawa ne ya ga abin da bai sani ba a'a zai ga wani bahari ne wani irin aiki kai ta wani bahari aka buɗa maka wannan ilimin yanzu abin da su gani daga sun tafi banda qur'ani da hadisi ba abin da yake ba abin da yake karar da su qur'ani da hadisi ya kaga da'ima a cikin su shine hukuncin sa baya karewa amma dan littafin malami za a gani ne a ga wani wa- a wani bahari ne ya zo maka saboda haka wani irin kokari kai wa Allah domin suna duba littafin ka sun gane lokacin da kai littafin kana kujera kaza wallahi tallahi lokacin da kai littafin kana kujera kaza kenan ko ka ƙara ko ka dawo baya malam wato babu abin da ya kai sufanci gyara ɗan adam babu shi an fahimta Allah ya taimake mu wa yakunu bi haisu launasiyat launasiyat ash-shari'ah kullaha min al-ardi launasiyat ash-shari'ah kullaha min al-ardi zai zamu da za sha ce shafi shari'a kwata kwata bayan kasa laduwina dawawinun da zai rubuta wa jama'a shari'ah kullaha fi sadrihi dukkan abin da yake cikin shari'a zai dawo da shi a kirjinsa haka ake so mun samu haka a cikin mazaje da yawa mazajen ɗariƙa mu ba a aina za shafe addinin musulunci kaf in suka ɗauki alƙalami wallahi tallahi sun dawo da shi wallahi head to Z. saboda irin kyautan da Allah yi shi shautu jani bai yi talifai da yawa ba ko ni ina jin littafinsa don sani bai wuce guda bakwai ba amma ya ɗauki mutum ya zuba ka ka damo kai ne mai fitar da littafin to kuma ba a yi namiji kamar shi ba a duniya in ya mai da kai kai ne littafin to babu shi bai yawan littafi ba sai dai ya yi ya halicci mazajen da suke littafin in ka je ka yi littafin ka gama research ɗin kan haka za ka je kana cewa Allah ya ba mu albarkar shehu tijani in aka ce da ya damu gane ya mu ce ka duba ya shehu Ahmadu suka rijo littafi nawa ya talifi amma almajirin Ahmadu Abdullahi ne Ahmadu Abdullahi almajirin Ali Tamashini ne sannan ka zo ka duba ya ka duba shehu Ibrahim in aka baka ji ya gama ya ce yana fatan ya zamo almajirin shehu tijjani ran tashin kiyama kare fita daga wannan da'ira eh kare fita daga wannan da'ira wani wani wani bunƙasa da shehu Ibrahim yayi a Zaria cewa yayi an yi magana ne akan wani sarki sarkin azzalimi ne tajiri ne ya auri wata mata ta taɓa karɓar ɗariƙan tijjaniya ta karɓar ɗariƙan tijjaniya su makafaru su ma'amunu in ta bushe iska ta yi in ba ta bushe iska ba kawai ta yi abin take yake gabanta a haka take ɗariƙan sai kuma ta auri sarki zali azzalimi sarkin kuma ashe ba aure kuma tsakaninsu shi in babu aure tsakanin mutum da mutum ba ana cewa an ɓata aure mana fusihan nikahu ake cewa shari'a ta ɓata saboda haka ba maganar wai ya sake ta ba sai sarkin ya mutu sai aka gan shi a aljanna sai aka ce a'a shi kuma ru'ya ka ga mutum a lahira ko yanzu ka ga mutum a lahira yace maka yana cikin ima yana cikin yace maka muna shan wuya to yana shan wuya saboda can ba ƙarya duk abin da ka gani gaskiya ne sai ka ce a wannan kaman ba wani ba yace ni ne To ya muka ganka a gidan aljanna ya ce saboda na taɓa auren ‘yan ɗarika. Auren fa ɓacacce ne, ɓacaccen aure ne, wannan shi ne izalan Nijar suka ce ɗan wai shehu ya halatta a yi aure a yi zina. eh da shiga aljanna wannan maganar ne da shi ce Ibrahim ya faɗa a Zaria wannan maganar ce sai aka juya ta ba shi ba shi Tijjani ne sai auren ba ba za mu da shi Tijjani bane a ya auri ƴar ɗariƙan Tijjaniya ce amma ita ƴar ɗariƙan Tijjaniya nan yau ta yi gobe ta bari sannan auren babu auren ma gabaki ɗaya akwai nasbar da ta hana aure a tsakaninsu kaga yana kama da zina amma kuma mutu shabihi ne ba halin dan da aka samu ka ce masa dan zina fusihan nikahu ake ce masa a shari'a Sai saboda duniya eh a wurin wani.
shine nake warware mai fusihan nikahu ake faɗa an bata auren ba ya- ba wai auren yana nan ba kaga yaron baka isa ka ce masa dan halal zalla ba kuma baka isa ka ce masa dan zina ba mutu shabihi ne eh zai ci eh akwai ma- mansujin da za a yi nasabta shi ai an ce uzur kul hudud bi shubhat to sai a bawa irin wa'annan alƙalan sai a ce ko zo ku yi hukunci me ga wannan ya zo duniya ga yadda yake su kuma suka yi istinbadi waccan maganar mu na baya kenan sai su ga wani babi ya kamata ya ce a sa shi a ɗa saboda baya ya gyaru sai a ce to a bashi in suka ce a'a sai a ce a'a in suka ce eh sai a ce eh to gurin da Allah yake dawowa kenan sai ya fita yayi tanazuli sai ya baka hukuncin wuka da nama ya ce in kai ni nai ya ganka kuma ya ji in kai ni nai haka Allah zai ce to da aka yi wannan ta ga ai babu a tsarikan tana da wasa sannan na biyu aurensu da sarkin babu wani abu amma kuma ya shiga aljanna saboda ya aure ta ana son a nuna maka darajar ɗariƙar ne sai shau ibrahim yake cewa ku ji ni ya ce ranar tashin kiyama wallahi la usaniya ala ahadin ba zan daga kafa wa kowa ya wuce gabana ba in ba shau tijjani ba ga manzo Allah wani ya zo ina jin annabi ya wuce gabana ya ce la usami ala ahadin ba zan yi daga kafa wa kowa ba wanda za ku gani a gabana shehu tijjani ne amma ranan za ku ga ƙaryan barhama eh ya ce ranan za ku ga ƙaryan barhama haka ya faɗa to kaga abinda mutumin da yake da hankali ya ce yaya abin yake to kaga dan duniya ya ce to na su abubakar na umaru ina kaza ko ba ka bane to shi kuma shiga aljannan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko tashin kiyaman nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi annabin game duniya yake kaf kamar yadda a duniyance a yanzu a cikin sahabban kowa yana ganin ya fi kusa da annabi Muhammadu kuma ba a canza ka a kujeran da kake ganin kai sha'awansa ba saboda me saboda shi sura ne ilahi in ka nasarta shi da irin to yanzu misali assalamu alaikum ya rasulullah kowa ya faɗa wallahi ba wanda manzo manzo Allah bai kira sunan ka yana maka da amsa to da Allah ya zaka yi da dan Madina ko dan Izala ya yarda
Saboda mun face musu.
to kaga abin kuma hakan ne baka taba cewa assalamu alaikum ya rasulullah bi illa radda alaikas salama to kaga ashe in ka duba nan zaka ga ba muhallin hankali bane imani ne yake aiki a wannan kujera to haka abin yake saboda haka in mutum ya ji abu kar ka yi zaton da ka yi fasara sayyidina abubakar yana gaba da sayyidina umaru amma awwalu man yusafahu al-haqqu yawm al-qiyamati umaru wanda Allah zai fara musafaha da shi umaru ne. to umaru ya aiki dai ne sayyidina abubakar kuma wanda Allah zai fara magana da shi umaru ne farkon wanda zai tsallake aljanna umaru ne sai aka ce aka tambayi manzo Allah sai ya rasulullahi na abubakar ce tuntuni mala'iku sun dauke sun kashe yana hutu To, kaga an ce eh nan eh an ce ga wanda ya- ga gashi duk kuma hadisi ya zo wanne ne kariya kuma wanne ne bai ba to wannan shine wa hadal mazharu fi hadha shahs wannan mazhari na wannan mutum la yakunu bi shiddati sa'i baya kasancewa da tsananin aiki wala bi kasaratul hibs ko kuma hadda fakat bal bi nuril ilahi hasken ubangiji ne kawai ke jikin dan adam wa ta'yidin rabbani kuma karfafan ubangiji ya ce je ka ka zamo halifa na je ka ka zamo halifa na je ka ka zamo halifa na in ka zamo halifan Allah a yanzu ka zamo wakilin can in ka zo wajen taro ba a sa ka kujeran baya ko ba haka bane kuma uh, kai wakilin jan ne a ce ga kujeran ka baya a gaba za a kawo ka a'a ai na koma jan wanda baya kan kujeran ma Eh, a plateau da yake na, kwarai.
ka zo a kujerar jan a sa ka a baya ba zai yi ba saboda ya yi aiki a irin kujerarsa kuma kujeran ake gani ba shi ba saboda haka in ka zo kai kuma kai za a kalla akan kujera wannan shine waƙi'a da ta faru lokacin buɗe masallacin shabu fatayi wasiƙan da aka turo wa shehi wasiƙa tana hannuna har yanzu sai shi ya ɗauki wasiƙar sai ce malar su kai ne za ka je a kujera na sai ya bani tun da ya bani sai na ji wani abu a jikina ban iya sauka ba da na je wajen taron sai aka zaunar da ni a kujeransa sai sai dai alil harazmi sai ya zo kuma bai da kujera sai aka zaunar da shi a gabana a ƙasa dalilin da wasu suke gani na yi wa shehi rashin ladabi kenan su ko ba su san me dalilin zamana a kujerar da nake kai ba har yanzu wasiƙa tana hannuna
Tunda ka zo a kudu da ce,
abin da ya ce mala harisu kai za ka je a kujerana kuma da aka zo ina zaune akan kujeran ga sai dai sai dai aliyu ya zo ya zo kuma ka ce ba kujera sai zauna a gabana ina zaune akan kujera ban tashi ba saboda ganin kujeran wa nake kai "Hmm,
to sai wasu sai suka ɗauki abin outside down amma kuma ba sun nene ne ba abin da aka tura ne lokacin in ka ga ido na ya yi jan rigan ka billahi lazi domin lokacin da da za a tsaya a gaban masallacin za a shiga da aka sa wani irin zafi a cikin masallacin kai ka ce wuta aka haɗa a cikin masallacin saboda zafi ana fita ni ina shiga da yawa ana fita ina shiga da sharif ibrahim sali hmm,
almiskin shehu Ɗai- eh, shehu Ɗai- eh, shehu shehu abul fatih shehu aminu bauchi imam hassan sisi wanda na kiyaye suka tsaya suka tsaya ga masallaci suka ce duk wanda ya gama ba zai shiga wuta ba amma billahi alazim wanda suka fita a cikin masallacin kafin su faɗi haka wallahi sun fi- sun fi dubu duk abin da aka yi sai da aka ji lungu lungu Allah ya nuna mun na zo sai ya ce to mai da me ka gani wakilci tu- turawa na ba faɗa masa da abubuwan da yake faru wasiƙa tana hannuna har yanzu to irin wayannan aikinka ne sa ka aka yi kai sa ka aka yi kai to kuma da muka zo sai da wannan abin ya motsa na ji wani shawa nuna ina dawa ina dawa shai ya aike ni ina zuwa na zo na gaya shai sako sai ya ce to ka tashi ka je abul fatahi ya zo yanzu ka ce ina gaida shi sai na zo na samu shi abul fatahi sai na samu alai sani soja da malam bala Allah ji kansu sai na ce shai ya ce a mala rizu na ce shai ya ce na zo garinku na ce ai yanzu na na dawo daga bauchi wajen shehi shi ne ya ce in zo in gaida kai ya ce shehi yana kwanci sai tashi ya ce mala harisun ya ce shehi ya ce shehin ku baya hana ku zuwa waje na sai na ce ai duk shekara shi yake cewa ba ku je kun ziyarci shehu abul fatai ba shehi ne yake faɗa mana ko shirya ku je ku ziyarce shi ya ce mala harisu haka shehi yake gaya muku sai ya ce "Ka rike she- ku rike shehin ku na Allah ne ce wasu daga cikin shehanan Kano suna hanawa kar a zo ziyaran suna ganin kamar duniyar muke bukata ka zo bude masallaci na ka ka ka- ka wacce magana ka zo bude masallaci na na ce shehi na zo lokacin da nake da kuka shiga kuka tsaya yace kana cikin masallacin lokacin da muka tsaya a gaba na ce na ci yace to mala rasu idan muna son mu jawo duniya za mu kawo ta ba gurin da za ta zauna Allah muke nufi ba mutane ba amma wasu suna hanawa kar a zo wajenmu ka je ka rike shehinka na Allah ne daga tashi na sai na koma wajen shehi sai na ce ga yadda muka yi ga yadda muka yi ga yadda muka yi shehi yana kwance yace kawo hannu mu tafa yace kawo hannu na kawo hannu muka tafa yace mala harisu ya yaranka da baka iya hana su zuwa silma ba shine da ka iya hana su zuwa wajen bayin Allah baka iya hana yaranka zuwa sinima ba shi da aka hana su zuwa wajen bayan Allah to sai muka shiga maganganu wannan akwai abubuwan da tun da aka yi wannan abin wasu ba su ji ba amma yau da su ji. saboda komai sai lokaci ya yi tukunna ake faɗa wa mutum ga yadda abin ya faru kar wani ko da ma mutum ya jawo shi ya yi ne a iya kujerarsa amma kuma mu mun san me muke muka yi shikenan amma ba wani mutumin da muke gani balle shi hanai mu gan shi bai kai ba wallahi babu wannan babu wannan mun san su mun san adabinsu mun san kujeransu kuma mun san mu'amalan da muka yi da su kuma mun sani alhamdulillahi kuma a irin wannan bayan wannan din an yi abubuwa da yawa wanda alhamdulillahi an yi su kuma sun tabbata kuma mu'amalan ne tsakanin mu da su sun yarda Allah ake nufi alhamdulillahi Allah ce mai kyau to ba ba hadda bane ba yawan wani aiki bane a nurul ilahi ne wata aidu rabbani ma shiddati sa'ihi tare da tsanani wajen tafiya wata alimi li hibzul ulumi zawahiri domin shine matakin farko ka kiyaye ka san ka'idodi tukuna wasal bihi ila hadhihi martabati da shi zai sadar da kai zuwa ga wannan martaba fa innahu law khalatil ardu idan da ƙasa da ta wa da a wayi gari min hada shas ba irin wannan mutane da saqadat hujjatullahi ala haliki da babu wanda zai ce farilla tana kansa eh dole sai an samu wanda suke halifofin Allah a bayan ƙasa walaysa bi hadhihi suratu illa al-fard al-kamil ba kowa ne ke samun wannan sifa ba sai al-fard al-kamili wa qad yakunu hadha al-mazhar wannan matafiya tana tana bayyana shi gairi ba ba a fardul jami'i ba huwa ayyadahu Allah bi fadlihi Allah ne ya karfafa shi akwai wa'inda suke kan wannan kujerar kuma su ba fardul jami'i bane ana ba su ja'alana Allahu minhum Allah ya sanya mu daga cikin su bi mannihi wa judihi wa karamihi bi jahi rasulullah wa bi jahi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu za mu shiga babun karaman Shehu Tijani gobe juma'a in Allah ya ta Allah ya amfana da mu Allah ya sanar da mu manzo Allah Shehu Tijani Shehu Ibrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq ولا هاتم لما سبق ناشر الحق بالحق ولا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار العظيم صلاة تملا الازل والابد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله